باب ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما تيموا الى قوله والله يحب المسلمين حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان الخمر التي اهريقت الفجور وزاد محمد عن ابي النعمان قال كنت ساكن القوم في مثل اريد الهدى فنزل تحريم الخمر فامر مناديا فنادى فقال ابو طلحه اخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا منادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فاحرقها قال فجرت في تلك المدينه قال وكان خمرهم يومئذ الفجيه الفجيحه فقال بعض القوم قتل قوم وهي في نزلهم قال فانزل الله ليس على الذين امنوا وعن الصالحات لهم بما دينوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم
ليس على الذين امنوا
باب باب فضل الله da yake cewa laysa allazina amanu wa amilu salihati jinahum fi ma tayyibu wato babu wato babu laifi duka wanda suka yi imani ko sai aka aikata wato aiki na gari eh cikin abin da wato suke ci har zuwa inda Allah yake cewa la yuhibbu al-muslimin har zuwa karshen aya حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه amma da yin zai yake cewa a sabit ya zantar da mu shi kuma sabit yake ya kama daga anas radiyallahu anhu Allah ya da shi annal khamra cewa giya allati uhriqat wacce aka zubar da ita ita ce alfabihu ita ce wanda wannan ake mata wannan ilmu wa zada ni muhammadu bin bikan dini yake kuma wato shi sabit bin kai shi sabit yake cewa wato muhammadu likan biyu ya wato tsara mu wato wani sanadi kenan an abin noman daga abin noman ƙala abin noman ya ce kuntu saƙiyar ƙauni na zama ni ne mai raba shaye-shayen mutane shi manzila abi dalata a gidan abi dalata wato an zo gidan dalata an haɗu to ni nake ba da abubuwan sha ni nake raba abubuwan sha yace fa da zarta harifin khamri sai haramta giya sai ya sauka fa amara munadiyan to shi wato abin da za ta sai wato ya umarci mai kira fanada sai ya kira fa qala abu dalhata a to shi fa ba abu dalhata bane yayi izini kenan eh balla zalla wato balla zalla wato harimul hamdi sai wato haramta giya ya sauka fa'amar guda biyar sai wato magana ya umarci mai kira alada sai ya kira ya wato ma'ana mai shela da lokacin babu kamar irin su lasiga da abubuwa to sai a samu mai shela shi ne ake kira muladi sai yawo yana shela kamar yadda ake a ƙasashen hausa mai shela yawo yana cewa sarki ya gaishe ku sannan kuma sai ya bayana abin da sarki ke shi da nan da yake da kala fakala abu da haka sai abu da haka yake ukhruj shi ke nan sai yake ukhruj wa sai gaya wa abin noman yake da shi fita fanzur ka je ka duba ma hazar sauki wannan sautin da ake cewa ake yake dagawa da yake faɗa kala abin noman yake fasarar sai na fita wa kulti sai na dawo sai nake gaya masa nace haza munadin wannan kira ne yunadi yana kira ala jama'a duk ba ku sani innal hamar cewa giya kad hurimat ko kuma kad hurimat an haramta ta fa kana ni yake cewa shi abu liman yake cewa da ni shi ali da zata yake kece da ni idhab ka tafi fa harikaha ka je dukkan kwarin yadda wannan giya suke gidan nan kala shi abu liman yake sai da zai zubar da ita fajarar sai ta zama da tana gudu shi kika turmuce ta hanyoyin madina saboda yawanta kana ce wa kana amruhum yawma idin jiyarsu a wannan lokacin alfabihu wacce ake cewa alfabihu ce wacce ake ake tsima ta wa kana ba'dul qawm yaki mutane suka ce ku tuna qawm an kace su mutane wani ya fi buzuni ita jiya tana cikin su masu ma'ana sun riga sun sha tana cikin su kuma sai zama na an kace su قال اتفاق انزل الله تعالى يتوكد ان آية yas'alu alladhina amanu wa amilus salihati lahum fi ma ta'ini ba su babu laifi a cikin wanda suka yi imani su musu ta aiki aiki na gari shin abin da suka ja yana cikin su kafin haramcin ya sauka kafin haramcin ya sauka abin da suka yi abin da suka ja to wani ai babu wani ba su da laifi a kansa
باب قوله لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسوق حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الأبديان به حدثنا أبي حدثنا شعبة أم مسلم عن سميع عن أنس رضي الله عنه قال خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قد قال لو تعلمون ما أعلم لبهجتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم سمين فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم مسؤولا رواه النذر وروض بن عبادة عن شعبة حدثنا الفضل بن سهيل حدثنا أبو النذر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو جويرية عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء ويقول الرجل من أبي ويقول الرجل تجل ناقته أين ناقتي فأنزل الله بهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم حتى فرج من الآية كلها
babu kawai babu fana Allah da ke cewa la tasalu an ashiya kan ku tambayi abubuwa wanda in tubda lakum in ta bayyana gare ku da su uku za ta muna al'abuku حدثنا منذر بن الوليد حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي حدثنا أبي حدثنا شعبة أم موسى شعبة يا كبر موسى بن أنس أن أنس shi kuma Musa dan Anas yace an Anas ya ga wurin da Anas radiyallahu anhu Allah ya ji kala Anas yace kadaba Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khutbatan yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bala wata hutuba hutuba wata tarasa jiki yace ma su ne su mutu da haƙaƙu yace tun da nake ban taɓa jin wasu irin wannan hutuba ba da kai kala yace a cikin hutuban manzo Allah yace lau ta'alamuna ma a'lamu ko jama'a da kun san abin da na sani la zahikum qalilan da kun yare a kadan wala ba kai kun kafira da ko kun yi kuka da yawa to yana da cikin abin da ya fada muku cewa inda sun san abin da ya sani to da jariyar su za ta karanta kuma kukan su zai yawaita ma na jariyar su za su zama ƴan kankanuwa kukan su kuma ya zama yanin lokutu suna ta kuka dangane da abin da ya sani kala shi ne anas ya ce fagaɗa ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahu shi ce sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna zaune ana ta mutuwa kowa sai ya rufe fuskarsa lahum halilu suna nishi na kuka fa qala rajulun sai wani mutum ya tashi tunda manzo Allah ya ce ya san abubuwa da ya faɗe su to da sun yi kuka da yawa kuma sun yi kuka kaɗan sai wani sai ya tashi sai ce waye babana man abi ita bai wadala waye babana kana sai mazala ce fulani wani ne babansa da ya gaya masa fara zuwa ta hajji al'ayi sai wannan aya ta sauka la ta tsalu an ashiya'a in tubda lakum da su ubun kan ku tambayi abubuwa in suka bayyana gare ku za ku muna namu wato tambaya ita kanta wato tambaya ana son mutum ya tambaya wato tambayar da ta dace kuma tambaya ba tambaya wato ta neman ko kurewa ko tambaya ko ta ta'alluki ba a mutum in zai tambaya ya tabbatar abin da zai tambaya to tsakaninsa da Allah abin da bai san shi ba sannan kuma ba yana son ya tambaya ba ne dan ya kure eh shi yasa wato yana nan a cikin wato hudubar ma da ake karantawa a nan saboda wato mutum ya tambaya bai san abin da za a gaya masa ba yanzu nan mutum ya tashi ya ce da maza Allah waye babana eh maza Allah ya ce masa wani ne babansa to kaga ta yi shi a lokacin da yake wannan tambaya wato maza Allah tun da ya ce ya san abu da ya da su sun sani wato da su san abin da ya sani ta yi dariya ka dan shigo da yawa to ya san abun amma sai ne ne tambayi maza Allah eh kaga kamar wato tambaya ce tun da maza Allah ya ce ya san abubuwa da yawa bare ya kure wannan ba a san irin wannan eh da shi yasa Allah ke kan ku tambayi abubuwa idan kuka tambayi abubuwa wato abin da aka gaya muku aka ce wannan halal ne to ku tsaya a halal ne abin da aka ce muku wannan haram ne to ku tsaya a haram ne abin da yake mutum da hatu wanda za ku guda ku guda amma ka ku bi kwakwabi ku ce komai abin da ba zala mai magana ba don ba zala wani abin ya faɗa wani bai faɗa ba wani ya yi shiru don kuka ce sai kun tambaya wannan wanda aka shiru din to sai ku tono kuka kai ku kai yankan kanku shi ne ba mai abin da amir rumi ya faɗa cikin kuɗi ba eh cewa Allah ya bayyana wa'ansu abubuwa ya nuna halaccin su eh kuma ya bayyana wa'ansu abubuwa ya nuna haramcin su wata raka ba za wata raka sha'a rahmatul lakum dun yin ziyanu to bala ta ba zuwa na wato ya ba wasu abubuwa ban ta ba kai ba ba man ta ba kai ba ye nun yin ziyanu ne to kakkun binciken ta akwai ma wata rana da shaidi da maza Allah a ina baba baba na ya mutu yana ina ba za na yi sai ce baban ka yana wuta ta ga tambayi wani ya mutu masa daji ba eh hadisa ya fara yin sare hadisa na abu nasiri eh abu abu nadiri hadisa na abu haisa mata hadisa na abu juwairi yace hadisa na abbas wato abu juwairi ya karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya su kala abdullahi dan abbas yace كان قوم mutane sun kasance ya tsalu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna tambayar manzala sallallahu alaihi wasallama istila dan izgiri eh taki masa tambaya dan in ci izgiranci sai yaqulu rajulu sai mutum ya dace ce da manzala man abi waye babana wai yaqulu wannan ko sai ya dace ce wai yaqulu rajulu sai wani mutum ya dace wai ce eh wanda yake cewa tudullu laqati wato ma'ana taguwa ta ta bata aina na kashi ina ta gwa ta sama ta ina take eh fa anzala Allah fi hadhihi al-ayata sai Allah ya saukar da wannan ayar a cikin ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tasalu an ashiya kar ku tambayi abubuwa in tunda lakum wata in in ta bayyana gare ku an aka gaya muku ma aka gaya muku bayanin ta to ta ce ku za ta nuna na muku hatta faraga har da ya kare min al-ayati daga ayar nan kulliha baki ɗayanta zuwan can da ya tashi yau maza Allah tambaya ce ina baban sa yake da aka gaya masa aka ce yana wuta ya ji daɗi ai ba zai ji daɗi ba kuma kaga ya kunyata a gaban jama'a to da yayi shiru ba ai da yayi shiru da shi kenan to sai sa ba a san tambaya ta ta azuci sai yau ya tambaya istihza'an to ba daidai bane to babu ma ja'ala Allahu min bahiratin wala ta'ibatin wala wasilatin wala hamin وإذ قال الله يقول يقول يقول قال الله وإذ ها هنا صلة المائدة أكلها مقولة كعيشة رادية وتسليكة بائنة والمعنى يد بها صاحبها من خير يقال مادني يميدني قال ابن عباس موفيك مميتك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال قال البصيرة التي يملأ درها لسواجيك فلا يهلكها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبون على آلهتهم لا يهمل عليها شيء قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أمر بن عامر الخزائية يجر كفه في النار كان أول من سيب السوائب الوسيلة الناقة البكر تبشر في أول نتاج الإبل ثم تسني بعد ثم تسني بعد الأنثى وكانوا يزينونهم برواجلهم ثم سنت إحداهما بالأخرى ليس يميز بينهما ذكر والهان فهل الإبل يضرب الغراب والمعدود إذا قضى ضرابه وله للدواجد وعفوه للحمل لا يحمل عليه شيء وسموه الهانية وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سعد سمعت سعيدا قال يخبره بهذا يخبره بهذا قال وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نعوه ورواه ابن هادي عن ابن شهاب عن سيدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الشرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يخطب بعضها بعضا ورأيت أمرا يجر قطبه وهو أول من سيب الصوائب babu babu fadar Allah da ke cewa ma ka an rabu bakiratin wala ta'ibatin wala wasilatin wala ham Allah bai sai wa wata bayyana ba bai sai wa sa'iba ba bai sai wa kira ba bai sai wa ham ba duk waɗannan wato Allah bai sanya su a wani matsayi ba eh waɗannan wato jahilai da kafirai masu bautar gumaka to su ne suka yi musu waɗannan sunayen suka raba wa gumakansu suka raba musu aiki saboda gumakansu yake wa in qala Allah yayin da Allah yake to shi ne kawo in kuka in qala Allah sai ce ya kulu to ya kulu qala Allah wa in qala Allah ko ya kulu Allah ko qala Allah eh yake to in wa in huna wa in ha huna iz anan kuke tilatu tilati eh tilati ko tilati yace alma'idatu asluha aslun wato aslun ma'idatu wato maqulatu shine awansa wannan kuma ya shiga harkar wato tasiriji eh tasirijin asma'i kenan eh maqulatu domin wato ne awo kamar yadda kuka sai akwai tasirijin af'ali akwai tasirijin asma'i to kowane suna yana da awo to shine yake cewa awon wannan to maqulatu ne eh ka ishatin radiyatin eh ishatin rayuwa radiyatin ya jajjiya wata tsiniƙatin ba'inatin ma'ana saki wanda yake ba'ini abin da ake sa saki ba'ini shi ne saki wanda zai in mutum ya saki matarsa ya nisan da matar ma'ana ta nisanta ba za ta dawo ba sai ta kuma yin wani aure eh shi ne saki ba'ini sakin da ya nisantar da mata eh wal ma'ana abin da ya nufi ni da ta sahibuwa wato ma'abucin ta ya karkatar da ita mun haihu wato daga alkhairi yuqalu ma da ni ya miji ma'ana ma da su ma'ana mala eh mala ya karkata eh wa qala ibn abbas Abdullahi ibn abbas yace mutu wasiqa ai mu yi kuka ma'ana mutu wasiqa mai matar da kai kenan mu yi kuka mai matar da kai حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعيد بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال وفي ابن شهاب يا كابولا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال المهيرة abinda ake nufi da mahiratu allati yumna'u darruha wacce ake hana wato nonanta wato ba a ba wa mutane nonanta wato lin dawaki da an basu ce saboda wato gumaka dagu shi ne zuwa ka dawaki wato dawaki jami'i ne na asbagu asbagu shi ne mubradi gunki kenan asbagu asbagu kuma shi ne jami'i shi ne gumaka to shi ne wacce ake hana wato mutane su sha nonanta kawai abin da ake yi kawai an bashi nono ne na gumaka kuma wato a wata ruwaya ba gumakan ake dura nonon ba tunda ba sha suke ba a gunki zai ja nono shine eh wato masu hidimar gunki ba wanda zai sha wannan nono sai wanda yake wa gunki hidima eh sai wanda wato keɓantacce ne ga mai hidimar gunki eh ba kowa ya kaga idan mai hidimar gunki ya ji ai gunki ya gujiyarta yake fala ya halubu ha a hadin dinar nasi ba ɗaya daga mutane da zai tatsi nonon da isha cewa sa'ibatu abin da ake nufi da sa'iba je ta izinin musayi ya ce to ita ma wato sabuwa sai da ake barin ta kanu musayi muna ha su zama suna kaurantar da ita ma'ana suna kaurantar da ita ma'ana suna barin ta li'ali akin da gumakansu la yi humaru alaiha shehu ba a ɗaukar komai a kanta ba za a ɗauki komai a kanta ba sun batta wato saura wannan taguwa ce ta gunki saboda haka ba za a ɗora mata kaya ba ba za a hau kanta ba saboda haka an batta to ita ce ake ce mata tayi ba kala shi wato sai yin zai yake wa kala abu hurairah abu hurairah ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za a sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu amr ibn anil khuzaiya yace na ga amru dan amiru ba ku za'i ne na gan shi ya duru kusba hutun ladi yana jan uwar hanjinsa a wuta maza Allah ce ya gan shi yana jan uwar hanjinsa a wuta eh maza Allah ce da bayani ne ita yake jan uwar hanjinsa a wuta ya shiga wuta har yana jan uwar hanji sai maza Allah yake cewa kana awwala man sayyaba sawa'iba shine farkon wanda ya sa wannan sawa'iba din shine farkon wanda ya sa raƙumi ya mai da shi ta'iba eh to shine farkon wanda ya kawo laraba wannan wannan wannan wannan mummunan dabi'a yace wal wasilatu taguwa kuma da ake ce mata wasila shi annafatul bikru suke wato ita ce taguwa wato da suke buduwa su bakiru tana wato tana wato tana sauri ko kuma tana sammakon haihuwa ta a wurin tajin lilla a farkon wato abin da za ta haifa farkon abin da za ta haifa sai zama ta haifi mace sun mace sanyi sai kuma ta kuma biyantawa ba'adu bayan wannan bi'unsa da wata mace da kanu sai yi gura ita ma sai suka zama suna barin ta ni dawa gikin da gumakansu in wata lati ilahu ma bil uhura idan ɗayan su ta sadu da ɗaya me ma'ana ɗaya ta sadu da ɗaya ma'ana ba a samu namiji a tsakani ba eh ta farko sai ta biyu sai ta zo ga su sun sadu kenan ba wani fasilu ba ba a rage tsakanin su da wato da namiji ba yace bai da laisa bai rahu ma za su rabu laisa bai rahu ma zakarun ma za babu namiji a tsakanin su wal hali kuma hali da ake cewa ما جعل الله ذو بهيرة ولا وسيلة ولا سائبة ولا هام ما جعل الله ذو بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام فإذا كما هالي شين فهل الإبل شين كرر راقما معنى راقما da yake wa sauran raƙuma mata barbara ke ciki to shine karan su shine fahalu eh shine shi kuma ya durubu da raba ma'ana yana karo karo al-ma'dud wa suke abin sani wato wato abin da aka kidan yake za a bashi cikin wato raƙuma wato ya barbara barbara adadin abin da aka sani to fa idza qada barabahu idan ya gama wato darabun nata to da audu to tun da ya gama wannan adadin shi ma sai su bashi yin dawaki su ruguma ka wa a fauru sai ki masa rangwame min alhamdu daga ɗaukar kaya ba za su tsora masa komai ba falan bi humal alaihi shay'un ba za a kuma ɗaukar komai a kansa ba eh haka haka za a bashi eh ba za a ɗaukar masa kaya ba an barci saboda gumaka kuma ba wa'yan nan ba za a yanka su a ce za a ci ba ba a yanka a ci eh saboda ba na mutane ba ne amma ba na su ba eh watan mogo saboda haka suka ambace shi alhaniya haniya wa qala ni abu yamani eh wa qala ni abu yamani da ibn sai yake cewa abu yamani ya zanta ya ga ya mun akhbarana shu'aib yake shu'aib ya ba shi labari an zuhuri shi kuma shi aiki ya kawo daga zuhuri shi kuma zuhuri ya ce sami su sa'idan na ji sa'id ibn musayyib eh na ji sa'id ibn musayyib me ne gaba Kala. Kala yuhbiruhu.
ya ce a to kala abu wa kala ne wa kala ne abu limani abu limani ya ce da ni a habara za su haihu shaibu ya ba labari an zuri daga zuri da ne su ta iya shi ko zuri ke na ta iya ya ce ya kala ya bala ya ce zuru Bihaza.
to yake ya yi ta iya kala ya ce zuru bi haza ya ba shi labari da wannan abin da na faɗa din eh zuru bi haza ne ko ya ba shi labari da wannan abin da ya faɗa kala yake wa kala abu huraira abu hurairah ya ce sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama wato nahawahu ma'ana na ji daga annabi nahawahu wato kwatance yanzu abin da ya faɗa daga wancan sanadin shi ma a wannan sanadin shi ma abu hurairah ya ce abu hurairah ya ce na ji mazala ya faɗi irin wancan din nahawahu kwatancin wancan kwatancin wancan wato hukuncin warawa ibn al-hadi ibn al-hadi ya rawaito shi annabi shahab da ibn shahab عن سعيد بن سعيد عن ابي هريره بن ابي هريره رضي الله عنه الله يرضي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما لا جاء النبي صلى الله عليه وسلم wato idan ka duba wancan sanadin da wannan sanadin ba ɗaya bane ka gani in ka dubo shi ka taho duk da zai ba karatu wato abin da ilma hadisi ke ba da ka biyo sanadin in ka biyo zai da yake wa kala abu huraira ko kuma kala ne abu abu lamani أمرنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا قال يخبره بهذا قال وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهوه ورواه ابن الهادي قال ابن الهادي يا شبو إيه عن ابن شهاد daga ɗan shahab ya shigo an sa'id daga sa'id an abi hurairah radiyallahu anhu sami sallallahu alaihi wasallam in ka koma can farko eh kaga an ibn shahab ne go sai to an sa'id amma sai zo daga salihu ne da kaitan daga salihu ne da kaitan to da sazo in sazo na kaje shi kuma alimin shahadi an sa'id amma kuma shi kuma rawahu ibn al-hadi ka gani ka ka ga sanadin sanadin eh da shi ne dole sai aka kawo a kawo sai sa mai maimaita sai sai lahawu ya ya fi misalin sa حدثني محمد بن ابي يعقوب ابو عبد الله الكرماني حدثنا حسان بن ابراهيم حدثنا يونس عن الزهري عن عروه يونس يا من سلم لك الزهري الزهري كما لك عروه ان عائشه كان عائشه رضي الله عنها لا جزت قالت تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ياتي رايت جهنم yace na ga wutar jahannama ya haɗu ba'azuha ba'azan shakin ta yana kanya shaki eh wani aiki amran na ga amru ma a cikin wutar jahannama ya ji rukunmahu yana jan uwa hannunsa wa huwa awwal man sawaba tayyaba sawaiba shi ne farkon wanda ya tayyaba wato taiba eh shi ne farkon wanda ya ya hukunta wannan wato barin taguwa saboda gumaka eh kuma kuma dama man san da sunnatar sayyi'atin to fa alaihi wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyamah باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة اخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله هفاة عراة وغرلا ثم قال كما بدأنا أول خلق نريده وعدا علينا إنا كنا فائدين إلى آخر الآية ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيخذلهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصهادي يا ربي أسي هادي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ويقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم وإن إن تعذبهم فإنهم يبارك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم إلى قوله العزيز الحكيم
babu fa babu fadar Allah da yake cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dun fi ni ne na zo da shaida ne akan su wato mutum dai da nake cikin su ina cikin su Allah ma ta wafa da ni yayin da ka matar da ni to kunta an tarbi ba kai dai kai ne mai ciwo alaihim akan su wa anta ala kulli shay'in shahid kai kuma ka san komai kai mai shaida ne akan komai komai bai buya gare ka ba hadithuna abul walid حدثنا شعبة أخبرنا المجيز بن النعمان شعبة يأتي مجيز بن النعمان يا باب الأباني قال مجيز بن النعمان يأتي سميت سعيد بن جبير لم سعيد بن جبير shi kuma ya ce ni ya karɓo a nuna abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma la yusuf kala shi abdullahi dan abbas ya ce kadaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hudu ba faƙala a cikin hudu sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum mahshuruna ku ababan tarowa ne ila Allah zuwa ga Allah ma'ana taron alkiyama kenan za a taro ku hufatan marasa takalma guratan matsiraita gurlan masu loba wato za a taso al'umma ba ki kowa ba takalmi kowa hufatan ba shi da takalmi kuma uratan kowa tsirara su zai tashi kowa kuma gurunan ba a yi maka ciya ba ba su ba eh shi ne aka ce to ya kenan za a yi kowa ya ce to ai nan san da aka tashi ba ma wanda zai san halin ba da shi yake ciki balle ya san halin da wani yake ciki ba lokaci ne za ka ce ka ga wani kowa ne tsirara a gaban ka ba babu babu babu wannan tunanin kowa ta kansa yake shi ma bai san ma wato a tsiraran ma yake ba shi ma a lokacin saboda masifar da ake gani ta kiyama eh ba shi ne wai yake san da za a san da za ta fi komai ba illa hamsa sai da kawai rab rab rab rab tafiya an tafi ta ce alkiyama kowa kuma shi kenan ya sa ya sa kuma hannunsa a kirjinsa bai san kuma me za a yi ba eh ba wanda yake da amna a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai yake cikin nufa da annabawa da manzanni da ulul azmi da kuma sauran wato al'umma ba shi ɗaya suna cikin wato kimauta banda shi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake to za a tafi mutane a hal wannan halin sun makala sun mazala ya ce kamar yadda Allah ya fara yake cewa kama bada ana awwal khalqin kamar yadda muka fara farkon halitta to ne ijibu haka za mu mai da shi domin kowa sanda aka fare shi haka aka haife shi an haifo shi daga cikin mahaifinsa bai da takalmi bai da riga bai da kaciya haka aka haife shi sai yanzu duniya sannan aka samu masa wayannan abubuwan shi za a ce kamar yadda muka fara halitta mutane to haka za mu mai da su eh kamar yadda mutum ya zo duniya to shi ke za ka fara ta alƙiyama haka za a mai da mutane eh wa'adan alaina Allah ya ce alƙawari ne akan mu inna kunna fa'ili mu dai mun tabbata masu aika ta haka har zuwa ƙarshen ayar sun maƙala sai maza Allah sallallahu alaihi yake ala yake ku sani wa inna awwalal khalaiqi ta na farkon mutum na farko a cikin halitta ya kusa da za a ba shi tufa ita a yawmal qiyamah ranar qiyama Ibrahim shi ne annabi Ibrahim alaihi salam ala yake ku sani wa innahu dan dai lamarin da sai an yi ja'u bi rijalin za a zo da wasu mazaje min ummati daga cikin al'umma ta wato za a zo da su ranar alkiyama sun yi kwazu yin sai a yi riko da su za ta ci mali mabuciya hagu ma'ana za a tafi da su wuta eh fa a kulu ba za a ce sai ya rabbi ya ubangiji usai haji ma'ana yan sahabbai na ma'ana wannan usai haji din ba fa tasjiri ne na sahabu ba tasjiri ne wato da yake nuna karancin mutanen za a tafi da su eh ba wai ku yi na ɗan sahabi za a ja ba haka abin da yake nufi kenan eh na yawa ne eh na kaɗan ne mana ƴan ƴan kaɗan ne shi ne ma'anar tafiyar eh domin ba to in ka duba siyasin ma zai baka wannan ma ma'anar kamar yadda su ma masu shari duk sun faɗi wannan eh sai ƙalu sai a ce innaka la tadri kai dai Muhammadu ba ka sani ba ma ahadu ne suka fara ba daga bayan ka fa aqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce kama kala abu tare ce sai in ce kamar yadda bawa nagari ya faɗa yake cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dun bihim ni ne na zo ne ke ga dai mutum zai sanda nake cikin su amma falan ma ta wafai ta ni yayin da kamar sai da ni kunta anta raqiba ka kasance kai ne mai kiwo alaihim gare su wa anta ala kulli shay'in shahid sai ko mutum da ne da kowane abu fa yuqalu sai a ce to inna haula'i sai a gaya maza da tun dai wa'annan nan ya zalu ba su miji murtaji na suna masu ridda ala a tsarin suka bayan su mun fara kan kun san da kara bude su shi ne malamai suke magana a cikin cewa ba wai ta habban mazala su ake karantawa ba eh wai wa huwa taqlilu adadihi wa shi ne karanta adadin ne ba wai su ba eh wato kuma wato su sahabban mazala sallallahu alaihi wasallama wato an san su da abusan mazala kuma yace faqad sanahum Allah ta'ala Allah ya ce ya su sahabbai wato da cewa wato sun wato sun bar wannan layi wa asamahum min at-tabdil Allah ya ce ya su daga wato jirkita abuwa to amma walaysa al-murad zikir ma ne ga ba wai abin nufi min al-irtidad ne ruwan al-irtidad ba wai arju'u an addini ake yi ba ba wai sun bar addini ake nufi ba eh ma'ana sun rida daga wato addinin musulunci eh innama huwa kadai ne abin da ake nufi huwa ta'akhur shine jinkiri an ba'da hukuki da shashin wato haƙoƙi akwai wato shashin haƙoƙi ba su ba da su ba eh wata tafsir da kuma takaitawa shine a cikin wato shashin haƙoƙi eh ba wato ba su ba da wasu haƙoƙi ba kuma wasu haƙoƙin ba su cika sai da ya gamata ba amma ba rija a ce sun fita daga addini ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare wannan kuma sayyidina abubakar ai farko da ya shiga farkon da ya hau haliba an shi ne abin da ya fara yin yakin ahlul riddati ahlul ridda ya yaka eh da ya fara wato har ma wasu abin suke ta ya baka yaki ya rinda ba zala mai yaka ba a ai wannan abin da zan yi wato shi ne ka sani shi ne ya ɗaure yaki ya fara yakan mutane rinda eh so haka ba sahabbai ba ana nufin wato za a yi tasbirin su ba ko kai a matsayin ka bai halarta ka yi tasbirin sahabi ba eh da ce dan sahabin mazala haka dan sahabi to wannan wulakanci ya shigo da raini daga ta gaban sahabin mazala domin tasbiri abu ne na kankanta abu ko kankanta shi a girmansa ko kankanta shi a darajar sa ma'ana ka soke shi daga daraja to bai halarta ga dan adam ya wata hamu mazala sallallahu alaihi wasallam haka ba eh kuma dama muna ne ta bayani akan hakokin sahabbai saboda haka kuma wannan rinda ba wai ana nufin sai rinda sun fita daga addinin musulunci ba kamar yadda shi ne kirbani ga ya kawo ya ila ne shi ma mai wannan mai mai mai mai mai mai fasuwar bari mai magana wannan ba eh ai da wuya a ce bai ba ya yi magana ko eh sun takaita mai ce in ji wasu wani mata bai da ya ce eh eh yamma yawa illatu adadin ma yawa ba wai kan ba wai ba wai kankanta wai ba wai sahabin ne kankan ba karancin adadin su kuma ba rinta ma suka yi ba eh sun takdiri ne kuma ba su da wani hukukun ba abinda ake yi kenan to bai babu kauli ne
حدثنا محمد lau kayi to zai sai mun babi eh sai ma babi ne babu kauli babu barin Allah da ke da in su azibu ya wato wato in su azibu ya ubangiji in kai musu azaba fa inna ibadu ka su bayan ka ne wa in tagfir lahum in kuma kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim kai ne mabuwayi ko mai rinjaye kuma kai ne wato gwani a cikin duk abin da kai duk abin da kai daidai ne eh hadathana muhammad ibn kathir hadathana sufyan hadathana mujir ibn numan qala mujir ibn numan yace hadathani sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair ya rantar da ni an ibn abbas shi kuma ya karbo daga abdullahi ibn abbas an annabi shi kuma abdullahi ibn abbas ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace innakum mahshuruna ku ababan tarowa ne ma'ana rana alƙiyama za a tara dukkan halitta wa inna na san sannan za a san wasu mutane a ranar alƙiyama yau kazu biyu za a yi riko da su za ta jimal babuciya hagu dama duk inda aka ce za ta jimal an ce babuciya hagu an san dai inda aka ce in an ce za ta nemi ni kuma babuciyar dama ba an san dai inda aka ce wancan wuta ne wannan aljanna ne eh to za a yi riko da su za ta jimal babuciya hagu fa a ƙoni manzo Allah ya ce sai na ce kama ka sai na faɗa kama ƙarin abdu sani sai in gaya ubangiji kamar yadda bawa na gari ya faɗa masa hukunta alai hukuntu alaihi jinan ma dun bije ni ne na zama mai shaida ne a kansu tun sanda nake tare da su eh to kuma bayan saulan ba ta wafai da ni bayan ka mutar da ni kuma an tarrabi ba kai ne mai kiwa ne a gaji ila kauli al-azizul hakim suratul maida ha wanda ne yana da sai yi ya ismail tambaya ha tambaya da yana ya da gola eh ai gado ba da ismail gado abu ne mai faɗi idan muka ce za mu yi maganar gado sai mu kai ƙarshen wannan sai mu faru tun daga farkon wata ba mu kare shi ba na farko su ma a san suwaye magada suwaye ma magada sannan kuma a san ka saka san magada kaga suwaye masu ci da asirci sannan ka zo ka san suwaye masu ci da farilla suwaye wanda za su iya ci da asirci ko kuma su ci da farilla suwaye wanda za su ci da asirci su ci da farilla ma za su haɗa biyu akwai su kagani yanzu kaga idan ka zo bangaren masu ci da asirci su su goma sha biyu ne kagani masu ci da farilla su su tara ne kagani wanda za su ko ci da farilla ko su ci da asirci su ma su biyu wanda suke haɗawa su haɗa biyu su ma guda guda biyu ko to idan ka hada za ka samu jumlar su jumlar magadan to idan ka zo garin rabawa dole ba shi gado ba kawai ka sama za ka dauko ka ce ka san wani ne da wani ne sai ka dauko shi ta ta asali kowa ta ko san haƙƙin sa yanzu misali sha biyu can da na faɗa duk wanda ya zo a gaba ya kora na baya kaga misali kaga ɗa in aka ce ɗa ya zo to sha ɗayan bayan sa ya kore su in aka ce ɗan ɗa in ya zo duk goma bayan sa ya ya kore su to haka za ka so sha biyu nan duk wanda yake gaba to ya kore na baya ba na ce ma sha biyu ne ba a masu da asirci daki ne na farko to idan ɗa ya zo a sha biyun nan in dai ɗa yana tsaye to sha ɗayan nan duk sun haɗi idan babu ɗa aka samu ɗan ɗa to goma nan na bayan su sun haɗi to haka za ka to haka haka zo na ƙarshe to wa'annan su ake ce musu asibai wa'anda suke za su iya mamaye zuciya baki ɗaya su ne asibai su kuma masu ci da farilla abinda ake nufin ci da farilla Allah ya faɗi kowa ga iya abin da za a bashi ai ɗan misali yake asibi ne me ya rabar sa dukiya an faɗi wani kaso sa ai bai da iyaka eh da yake asibi ne amma ya fa ko ko ta ci nufi ko ta haɗu da ƴan uwarta su ci sultani ko ko ta haɗu da ɗan uwarta su ci da gari kaga ita ya an san farillarta eh ƴan ɗa an san farillarta uwa an san farillarta mata aure an san farillarta miji an san farillarta eh ku ka zo inda duk an san farillar abin da ake cewa an san farilla an san wa yanzu misali me ya farillar miji ko nusufi ko rubi me ya farillar mata aure mijin ta ya mutu ko rubi ko tuhumi ko me ya farillar uwa ko sulusi ko sulusi haka ne to me ya farilla me ya farilla bil ummi ko sulusi ko ko sulusi to da haka abin yake dake dake to idan baka tuba ba yanzu misali dan uwa in shi kadai ne baya kare uwa amma a mutu abban uwa da dan uwa an mutu an bar uwa da dan uwa to uwa za ta su sulusi amma idan yan uwan nan suka kai biyu to uwa ta tashi daga sulusi ta tafi sulusi ai ka fahimta to akwai sai da za a zo a samu wanda yake ya kare dan uwa amma kuma ko- dan uwan ya cire ta daga sulusi kaga shi ba zai gado ba amma kuma ya sauke ta har ila yau ya sauke ta ya sauke ta daga cin wannan sulusin kuma amma tare da shi ba zai gaje ba Eh, ba zai ba zai gado ba an sha Allah za mu sa lokaci in sha Allah bayan sallah yan uwa za mu sa karatu sosai za mu hatta har banza to ya kamata a dawo shi a baga idan yana da matukar wahala eh domin yana daga cikin wato abin da wato maza na yake fara cewa fa inna al-ilma sayyubadu wa tazharu al-fitan hatta yatimma al-islam fil faridati eh fala yajzal man yubtilu bainahuma eh da ni ilimi za a dauke shi eh fitinu za su bayyana yawa yawa a ɗauki ilimi eh kuma a samu rigima a rabon gado a rasa samu tsakanin mutum biyu a zai raba tsakanin saboda haka matsala ce wanda zai tana da jirgi ɓarai da gaske eh amma yanzu wanda ya karatu irin su sai da sala duk za su iya farfasa wannan wanda ya yi larabu da sala da sauransu duk za su iya ware masa eh ka fahimta ba alhamdulillah amma ya maka ya maka zuriya na ko ba za su za su ba su Alhamdulillah.